أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاهد غوتا رمضان جرم من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو تيدا دريه دا أربعين دبير wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan sura wato suratul zumar wanda mun tafi ciki da dama jiya mun karanta inda Allah tabaraka wa ta'ala yake nuna ma manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma mabiyan manzon Allah din domin an umarci shugaba gaba daya ana umartan hadda mabiya cewa duk wani abu da zai taso masu na damuwa ko na kunci to su zabura zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala su kankan da kai zuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala su nemi mafita daga wurin shi sabanin waɗanda su kuma ba su san wannan ba sai su koma suna kiran wani Allah to jiya mun ji wannan karantarwa yau kuma za mu ji yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke ba da labari akan fa'idan wannan karantarwa da aka yi ga waɗanda suke da tunani za su iya tantancewa tsakanin wanda yake komawa wurin Allah tabaraka wa ta'ala da wanda shi kuma yake komawa zuwa ga wurin ɗan uwan shi ko ko wurin wani wanda yake mai sifa irin tashi domin Allah tabaraka wa ta'ala yana da sifofi waɗanda ba mai kamar su laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir saboda haka ba yadda za a yi aje kai bukata wurin wani a ce za a samu biyan bukata kamar yadda in an kai wurin Allah tabaraka wa ta'ala za a samu domin wanda ya je wurin wani to mai rauni ne ya tafi wurin mai rauni wataƙila ma mutum ya kai kuka wurin wanda ya ma fi shi raunin ma ba zai iya ma kanshi komai ba min babi aula kuma ya ma wani ma amma a koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala to nan ana ba mu labari shine aka ce dan adam shi wanda yake mumini ga yadda yake shi ko kafiri ga yadda yake jiya an nuna mana yadda muminai suke kuma aka gaya mana yadda za su jinjina ma Allah lokacin roƙon shi shine aka karantar da mu alqulillahumma fatiras samawati wal ard har zuwa ƙarshe to yau kuma ga sabanin wannan na'am
فإذا فالإنسان فإذا قولناه نعمة منا ثم إذا قولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون
ta'ala ya ce ɗabi'ar ɗan adam bai za masal insana durrun shi ɗan adam idan kunci ya same shi ya samu wani damuwa da rashin lafiya ko na tattalin arziki ko na wani abu a ɗabi'a wanda di ya san yadda ya cancanta da'ana sai ya koma ya kira mu inji Allah tabaraka wata'ala sai koma yana kiran Allah ashe kenan ka gani wannan shi zai fitar da magana ibnu abdul wahhab da yake cewa kafiran wancan zamanin sun fi jahilan wannan zamanin tunani yace saboda kafiran wancan zamanin idan suka ji kunci suka ji wuya to fa suna yadda duk wani abin da suke bauta mawa ne wanda ba Allah ba su koma wurin Allah kawai amma idan suka samu jin daɗi ne sai su mance da Allah su ta yadda suka ga dama sai ce amma abin takaici jahilan wannan zamanin su suna jin daɗi suna kiran wani Allah sun shiga kunci ma suna kiran wani Allah kaji musiba saboda yanzu fa mutum ne da garinsu idan ka je garinsu kaga inda ya taso shi kanshi in ya je ganin gida in ya ga inda ya taso inda ya baro ko inda iyayen shi suka baro da shi sai ya daga hannu ya gode ma Allah ce Allah na gode ma da ka fito da ni daga nan wani haka ne ya zo wai ya samu birni ya samu mukami wai sai da ya samu wannan mukamin yana zaune sai wasu su rika zuwa suna gaya mai sai fa ka tashi tsaye kujeran nan taka wasu za su raba ka da ita sai kuma daga nan ya fara tsafi wai saboda ya tsare wannan kujerar ya manta da inda ya taho daga garin da ya biyo can ya zo nan ba su tare ka zuwa daga can ba sai nan ne da ka zo ka samu sannan ne za su hana kuma dukkan munan in an tsaya sai mutum ya gano haka ai da nan asali kowa zuwa yi kowa nan da garinsu da asalinsa idan ya koma ya bi asalin nan ya bi inda iyayen shi suka baro da inda suka taso ya kalli wurin ko a hoto ya ce yanzu nan iyayenmu suka zauna da kakanninmu nan suka zauna kai kuma yanzu ka baro can ka zo nan har kai gida ka zauna wai amma sai wani ya zo yanzu ya ce maka wai sai fa ka tashi tsaye kuma ka ci gaba da zama nan me yasa ba a tare ka ba tun daga can ɗaya kenan ko kuma shekaru yau mutum ne ya tashi gaban maman shi yana da shekara biyu ta raba shi da mama ya taso yanzu sai da ya kai shekara arba'in ko ya wuce shekara arba'in yana ci yana sha yana rayuwa wai sai bayan ka wuce shekara arba'in wani sai ya gamu da kai ya ce ma rayuwar nan fa yanzu ta lalace sai fa ka tashi tsaye daga nan sai karkatar da kai to kai da can da ka taho ya tashi ma tsaye ka zo inda kake to ma mu koma baya sadda kake ciki kuma ya tashi ma tsaye aka fito da kai wadda take dauke da mutum ita kanta bata samu da take dauke da shi ba Allah ya kaddara kuma ka taso ka zo ka zama wani abu ka wuce iyayenka da abin a hannun mutum yake ko babanka da ya haiho ka ba zai yadda ka wuce shi ba sai dai duk abin da za a yi zama ƙarƙashin shi kake ko ba haka ba ne monisa amma sai ka wuce shi baban gwamna baban shugaban ƙasa baban kowane mai matsayi baban sarki baban sarakuna ba kowa ba ne baban shi ya gada akwai wanda ba kowa bane Allah ya tashi dauko shi yasa shi ya zama wani matsayi to inda ba dan Allah ke yi ba ba yadda za a yi wanda kai ka haiho shi kuma ya wuce ka dan kai ka koya mai wayo ai shi yasa na sha gaya muku nan da muke karanta Rawdatul Uqala wani ya ce ya karanta littattafan magabata ya karanta Taurat ya karanta shi dai ya kasa gane menene kaddara kamar yadda zamu gani nan ya tambayi musulmi ya ce kai ne za ka gaya man watakila ƙaddara a cikin takaitattar kalman da zan gane ba sai na sha wahala ba ya ce ƙaddara ita ce samun wawa rashin mai wayo malam sadi kai na ta bacci tun ba mu je ko ina ba har ma ka saki jiki gaba ɗaya kamar kana gida saboda haka aka ya ce masu ƙaddara ita ce samun wawa rashin mai wayo sai an ƙara fasarawa wawa sai ya samu mai wayo bai samu ba mai wayo ya rika aiki a ƙarƙashin wawa kuma shi ne mai gidan shi kafi shi wayo kafi shi komi amma kuma kai sama da kai yake shi ne mai gidanka dole wani ma sai ka rika gabatar da shi gaban mutane kana ta ga mai gidana in ko ba haka ba ka gani a ƙwaryarka kuma gashi bai iya rubutu ba bai iya komai ba wani lokaci sa hannu ma na cek sai an mai nashi abin daban yanzu na an ci gaba sai an mai wannan dan dan carbi carbin da ake riƙe a hannu ya tara ya tattara ya tura kawai dan wani an je sa hannu ma sai dai ya dangwale bai iya rubutu ba bai iya rubuta sunan shi da kowane yare bai iya yi da larabci har ajami da ake cewa da ajami ya kamata mutanen mu a ce ba wanda bai iya ajami wallahi akwai wanda ko ajamin bai iya rubuta ba da ajami ba zai iya rubuta sunan shi ba doki ajami bai ba zai iya ba yayi da turanci ba zai iya ba yayi da sauran dukkan ba zai iya ba in ka ɗau takarda ka bashi sai dai ya ce ga yama abin da ke ciki bai karanta komi amma kuma Allah ya bashi kuɗi yana masu wayan consultants in shi ma sun je sun yi har London sun je sun dawo sun gama kai mai kuɗi akwai mai kuɗin da garin nan baturen Ingila ma ya ɗauko ne mai sakatare mu mun gani mu mai kuɗi baturen Ingila shi ke mai rubutu shi ne ƙarshen dai turanci duk yanzu mutum da yake ta wahala shi yasa naga wani Putin ya yi magana wani wuri mai hankali ya ce a Nigeria English is compulsory and agriculture is optional so you will be good in English but you will die on hunger for hung- hunger hunger You die on hunger eh wala zani haka ya ce yayi haka ya nuno ya ce ba wawaye irin 'yan Najeriya wanda za su tilasta ma kansu iya turanci amma suka ce noma kuma wannan sai kaga dama to za ka kware a ka iya turanci kuma ka rika mutuwa da yunwa kuma ba haka ɗin ba ne turanci su ga waɗanda ba sa turancin nan sun sun mamaye duniya yanzu in kana ganin aikace-aikacen da china take yi ba sai kawai ka rika tunanin kamar bainal kafi wa nuni wani ake abu Allah ya hore masu duniya suna ta suna ta sarrafa ta kuma da yaransu su suke magana mu ko nan sai a matsa ma ka iya turanci har da kakalan banza kaje kaje kaje kuma baka iya komi ba ka gama turancin gaba ɗaya baka iya pencil pencil ba sai an kawo daga China pencil da yara ke rubutu zaka ga made in China abun saka can baki China su duk ƴan yaran su ne suka iya wannan su suke yin waɗannan abubuwan su suke komi ga suna an nuno su mu ko namu yaran kawai sai aka ce turanci ga yunwa ga riga ba riga aji ga zafi ba window ba ba silim ba komi The books are under the table. The books are under the table. The books are under the table. Kuitai suka The books are under the table. Aka ce ku juya. The books are on the table. The books are on the table. Ku yi ku yi sosai suka gaji suka gaji ta koma ta ce the books are under the table yanzu. Shikenan yaro da ya tashi nan ya tafi hanya ya samu wani ake ya faska mai mari ya ce the books are on the table. Shine karatunmu na yau. haka zai je gida ma ya ta yi ya ta yawo cikin gida yana the books are on the table the books are under the table maman ta ce yau kuma me aka koya muku ya ce the books are on the table cikin nan abin da ya koyo bai koyo ko tsinken ashana bai iya ba baban shi ma bai iya ba shi da yake mayan da ya kai shi makarantar private school din ma aka koyo mai wannan shi ma baban bai iya ashana ba idai turancin banza to ko ba haka bane ne duk wanda ka gan shi yanzu aka ce maka ya iya wani abu sosai ya fara koyo daga nan Allah ya bashi dama sai da ya gudu can wurinsu ya je ya koyo ya kware amma in dai yana nan a abin nan ba bai iya ba sai dai theorin banza ya ta karanta ya ce you know you know you know mu je fili ka nuna mana you know din a wurin da an je wurin bai iya komi ba bai iya komi ba bai san bai iya ba babu college of technology college of kaza college of kaza a gama ko waɗanda suka fara iyawan idan aka basu sai dai su riƙa ma department hidima amma ba a yin yadda za a ɗaga su daga nan su yi wani abin kirki sai dai in an ga sun ƙware makarantar ta ce bari mu riƙe su nan wurin su riƙa ma department aikin da suka iya su iya su koge koge abu ne sananne to saboda haka menene to kuma babban masifan yanzu ba nan za mu tafi ba wannan abun kuma ya hana mutum addini kayi ta karatun kayi ta iya the books are on the table the books are under the table kayi kana ta fadadawa kullun a koya ma grammar brighter grammar dark grammar duk da dark din da brighter da kowa duk ka iya ka iya komi ka iya turancin da kyau amma baka iya komi ba kuma wannan ya hana ka ka koyi addini baka iya addini ba ka gama ka zama professor an zo an ce ka karanta Fatiha ka ce sorry ka tada iqama ka ce sorry baka iya tada iqama ba to ka gaya ma abin da za ka gaya ma Allah to balle a ɗauko ƙur'ani ko baka iya karanta komi ba ka je ka ce ma Allah ka koyi the books are on the table yasa baka iya ƙur'ani ba ka iya wannan baka iya wannan ba ba ruwanka wannan shine masifin abin nan din dan haka babu ya za a yi arzikin nan na Allah ne Allah shi ya tsara duniya shi ya tsara yadda za ta gudana shi ya tsara ma yanda za ka more ta ka ji daɗi in ya ga dama za ka ji daɗi in bai ga dama ba za ka ji daɗi ba duk yadda aka yi in bai so ba ba za ka ji daɗi ba in ko ya so ka ji daɗi sai ka ji ko ba a so sau da shi ne wancan shi ya ce samun wawa rashin mai wayo shi ne ƙaddara kaga wawa ya samu mai wayo bai samu ba in ba ƙaddara ba ba wanda zai sa a ce mutum ya haifo ɗa kuma ɗan ya fi shi ya fi shi samu ya fi ya riƙe matsayi ya zama gwamna shi ba gwamna ba ya zama shugaban ƙasa shi bai zama shugaban ƙasa ba ba Allah bane ya tsara wannan kuma ma wani ma maganan da ya bada misalin cewa yanzu yanzu nan fa dan ka gane tun ma ba a je nisa ba zaka iya ka haiho yaro jaririya ko jariri sadda ka haiho shi kai kana ta ganin ina ma zaka samu rigar da zaka so mai kafin sati ɗaya yana da riga ta kai ashirin kai kuma watakila kana yawo da fasassan wando to ya aka shi jaririn da ya zo yanzu yanzu in dai wayo ne in dai samu wayo ne ya aka yanzu daga zuwan shi bai kai kwana bakwai ba yana da riga ashirin kai kuma kana yawo da kokakka kai kuma ka shekara talatin saboda haka mutum ya gane kawai ɗabi'a ta ɗan adam ya kamata a ce wannan an yi fa a ɗabi'ar ɗan adam a to balle ɗabi'ar mumini to mumini shine na jiya to shi ko wannan nan ana faɗin bauɗaɗɗe ne ma fa amma in ya juya sai ya koma wurin Allah to wanda ya fi bauɗewa mu shine shi gashi babu kuma kuma ya koma wurin wani shine na aka ce wa idza masal insan adurrun shi in ɗan adam idan abu ya shafai sai ka je ka yi zaman ka waje sai abu ya gama ɓaci ni ban san abin da kake nema can ba kuma kai ne mai duba mana abin fa idza masal insan yanzu ba gaji daga zuwan ka kaga ka yara ba to amma tun da zai yana nan ka na ce in an hada abin nan sai ka tsaya ka ji yayi tsaf sannan sai ka fita in ma larura ta kai ka kuma kana zuwa ka dawo ba ba sai ba za ka je wa ladan kai ka iya gyara kuma dokan ku ce kun ce a daina bari kowa ya rika tabawa daga kai sai ra'iz za ku taba saboda abin yana lalata in hannu na zuwa da yawa shi yasa ba mu bari wasu taba to kai kuma ɗin kai watanin ana haɗa kana tafiyarka shi kuma in ya san kana nan ba zai shigo ba sai in ta ɓaci ba san ko sau zama mai ta maganar nan ba sai ka bari sai an haɗa ka saurara ka ji tsaf to in larura ta fitar da kai kuma kana fita sai ka dawo saboda kai zaman ka kenan aikin ka kenan in kuka bari mutane na ta tabawa kuma rikita zai sai an nemo mai gyara kuma ku kuka ce haka ne na ce ya za a iya zama safe ba a baya lalata kuka ce shine ka a zawaita sa hannuwa habbankokin nan haka kuka ce amma yanzu kowa na kunnawa kowa na kashewa kuma da dokai shine har nambobi gare su kuka san nambobin in ana so a kashe ta wuri kaza kai da ka je ka san namban ba sai an ta bata lokaci mutane na ta fama ba to amma yanzu sai ku bari kowa yi to haka wani ya tashi sai ya taba su su duka kakkat kakkat kakkat su kuma mutane su koma wurin su ta kallon shi to na san yau da kullun sai Allah kun gaji ne to ni kuma ga na ci to abinda mutane ke tunani wata ran nima in bari in ce na gajin mu tsaya to shine matsalan ni ne da naci yau da kullun sai abin kowa sai ya cije za a yi wanda duk zai tafi da ni sai ya sha wahala wallahi ni na san sai ya sha wahala sai ya sha saboda dole ne yau da kullun sai Allah tabaraka wa ta'ala to ni kuma bana fashi bana ca yau gobe a bari bana ca jibi a huta kullun muna ta yi da Ramadan kafin a fara Ramadan wasu da suka zo suka ji ba mai hutu mamaki suka yi ta yi suka ce ah ko ina an yi hutu ko ba ku yi hutun rama na ce mu haka muke ba ma yi to yaushe kenan na ce haka ake yi to kuma yanzu za a zo a gama ramadan din Allah ya sa muna da rai muna zuwa ran sallah mu zo mu ce goron sallah wani in ya ji ya ta mamaki to ba mu zuwa yawon mu nan ne wurin yawon mu mun ba ma zuwa yawon sallah to kaga wanda ke so duk ya je yawon nan na matse shi a kaga daurewa kawai yayi monita ko wani na so ya je yawo ya je zagaya ya zagaya ni kuma in ce ba za mu je ba sai an je karatu to kaga na san dole sai an daure to shi yasa bani matsawa sosai dan in na matsawa ta nan zan kai mutum bango ne kawai ba zai yi ba Allah ba zai yi ba kuma ku lura ku gani ba zai yi ba wanda zai tafi da ni sai yayi daga sai ya ba alfahari nake ba amma dai ni na san wasu na shan wuya wallahi na sani wasu na shan wuya tafiya da ni ana shan wuya dole mai tafiya da ni yana shan wuya kuma gane da fada kaga wannan nabi kenan to gaskiya amma dai a daure a daure wata rana insha Allah sai ku sai a huta ina ne saboda haka waɗannan akai maganan cewa fa idza masal insanu durrun idan dan adam kunci ya same shi da'ana sai ya koma yana kira yana kira yana ce thumma idza khawwalnahu ni'ma sannan idan muka canza mai wannan abin da ya same shi na kunci na ni'iman abin nan na kuncin na yanzu ya koma ni'ima amin na daga wurin mu muka bashi wata ni'ima a maimakon da yanzu ya gode kuma qala inna ma utituhu ala ilmin sai yace an bani ne bisa cancanta dama na cancanta ne aka bani kamar yadda da yawa wasu 'yan materialist waɗanda suke 'yan capitalism domin wani malami ya ce dukiya ana samun ta hanya kala uku ne na samun dukiya akwai hanya ta tsari na musulunci wanda aka ce a mallaki dukiya an yi tsarin shiga shi akwai tsari ar-ra'asmali shine capitalist kenan akwai kuma waɗanda suke al-ishtiraki waɗanda suke su kuma waɗanda suke yan abun nan ne su um wane ne sunan su um ya sunan su na na manta sunan su ar-ra'asmali sai al-islami sai wannan ishtiraki wannan ba su nake so in ce ba kai subhanallah sunan ya bace mun now social eh shine bandar asmaliyin sai sai wanne ɗayan now ai ba turanci muke so mu yi ba to mu tafi a haka communist din sune waɗannan sune sune sune su abu nan ba to waɗannan gaba ɗaya su biyun su ba ruwansu da shari'a kawai game da ya za a samu dukiya su kawai za su ce ne alghaya tubarrul wasa'il ko alghaya tubarrul wasila kawai in dai ka samu abu to shikenan kawai ka samu dukiya to shikenan kawai ka samu ta yaya akai ka samu ta yaya ka samu wannan babu wani babu babu damuwa babu wani abun nan dai ba dai ka samu ba kana nema ka samu kuma ka samu to su ba ruwansu da wannan to su kuma wannan ra'asmaliyun bayan nan in sun samu suke cewa su sun yi dizabin dama su abinda duk ka ga na samu na yi dizabin ne wanda bai samu ba kuma shi ya so saboda haka su shi yasa a ƙa'ida su ba taimako ba sadaka babu zakka babu babu duk wani abu na abu babu za su ce in ka samu dukiyar ka kai ne ka samu saboda ka cancanta wanda bai samu ba shi kuma sai a ce shi kuma shi yake so ya zama yadda ya zama shi yasa ya zama haka nan shi ya deciding ya zama abin da ya zama wai kowa wannan dukiyar gaba ɗaya duniyan gaba ɗaya ita samun ta decision making ne idan kai deciding ka zama mai shi za ka zama in kai deciding ka zama poor you decide to be poor kai ne kai deciding haka nan to a musulunci ba haka bane Allah yana da tsarin shi akwai wanda zai nema ya nema ya nema iya neman shi Allah bai sa zai samu ba ba zai samu ba ko ya samu kaɗan wani kuma ya ɗanyi kaɗan ɗin ya tura kaɗan sai samu da yawa saboda duniya ba ita ce alaman zaɓi na Allah yana son mutum ba wurin jarrabawa ne idan ya ba mutum ya jarraba shi idan ya hana mutum ya jarraba shi kawai waye ci jarrabawan shine wanda wanda ya tsallaka ya fito ko saboda haka kada mutum ya dauke ta cewa in aka same ta shike nuna cewa Allah ya zabi mutum shine mafifici a kowa jarraba aka bashi to wannan shi idan aka bashi bayan da can fa ya kira Allah yana neman sai ya zo ya ce yanzu an bashi ne akan cancanta bal hiya fitnatun aka ce bai sani bane jarrabawa ce walakin na aktharahum la ya'lamun amma da yawa daga cikin mutane ba za su sani ba kad qala alladhina min qablihim waɗanda suke gabanin su su ma irin haka suka faɗi lokacin da suka ga Allah ya ba su abu suka ce na dan sun cancanta ne kuma aghna anhum ma kanu yaksubun abinda suke aikatawa daga baya bai amfane su ba wajen tsare dukiyar lokacin da aka zo a halaka su a halaka su da dukiyar ba su komai ba fa asabahum sayyi'atu ma kasabu sai miyagun aikin da suka yi ta dalilin shi abinda ya same su ya same su wallazina zalamu min haula waɗanda suka yi zalunci kuma daga cikin waɗannan su ma sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu su ma mugun aikin su sakamakon zai same su wama hum bimu'jizin ba su gagara Allah babu wanda ya isa ya gagare Allah tabaraka ta'ala in Allah ya so abu zai samu tun sai ya same shi awalam ya'lamu shin wai mutane ba su sani bane cewa annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah tabaraka ta'ala shi yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama kuma ya matse shi ga wanda ya ga dama a ba wani da yawa kuma a ba wani kaɗan inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun waɗannan irin abubuwa akwai abubuwan lura amma ba kowa ke lura da su ba sai masu imani Allah ka samu daga cikin masu imani wanda za su lura da al'amura sharhul kalimat fa idza massa al insana durrun da'ana ai idan asabahu al insa ai idza asaba asaba al insanu al kafir durrun idan mutum wanda yake kafiri ya ji kunci ya ji wahala ai min maradin na rashin lafiya ne au ghairihi ko waninsa mimma ya durruhu daga cikin abin da ya ji ya dame shi yana jin kunci da ana sai ya kira Allah ai ai sa'ala kashfa durrihi sai ya nemi ai mai maganin wannan kuncin da yake ciki thumma idza khawwalnahu ni'matan minna amma daga nan bayan nan idan muka canza masa wannan ay thumma idha khawwalnahu ay a'taynahu ni'matan minna min sihhatin aw malin wa ghayrihima muka bashi wani abu wato na ni'ima ko na ran lafiya ko abin da ya kama da wannan lafiya aka bashi ko dukiya aka bashi abin da ya kama da ya'ati wannan wa ghairihi ma da wani wannan qala inna ma utituhu ala ilmi sai ce an bani ne saboda cancanta ta ay qala za ay zalikal kafir wannan kafiri ba zai mai da al'amarin zuwa ga Allah ba ya ce Allah ne ya bayar sai ce inna ma utitu zalikal ata an bani wannan kyauta ne ala ilmin min Allah bi annani astahiquhu wai saboda Allah ya san na cancanta shi yasa ya bani kuma ba haka mutanen suke ba mutum ya samu matsayi ya ce dama can Allah ya san shi ya cancanta shi yasa ya bashi ba wani abun nan bane saboda haka wannan shine bal hiya fitna aka ce wannan ni'ima da aka bashi ai tilkan ni'ma ai lam yutaha li ahliyatihi ai laha ba an bashi bane dan ya cancanta ni'ima ce aka bashi ko a gwada shi وإنما أي أوطيها فتنة واختيارا أي واختبارا له an bashi ne dan a gwada shi tuna ce kuma dan a jaraba a gani zai gode ko ba zai gode ba shi yasa kullum mutum ana so ya gode ma Allah tabaraka wataala akan ni'iman da ka gani da ni'iman da baka gani ba ko kayi sakaki da safe kayi da yamma kayi karanci kenan ka tuno ka hararo ni'ima mun karanta a nan wurin cewa mutumin da ya tashi da safe yace yace abin nan ba فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون idan mutum ya faɗi wannan da safe so ɗaya ya faɗi wannan da yamma to ya yi ma Allah jinjina wanda ko bai ce komai ba bayan nan to ya yabi Allah yaban da ya cancance ma Allah wajen hanyar tunawa da Allah sannan kuma inda safe ne sai ya ce Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika laka falakal hamdu wa laka shukru to yayi cikakken godiyar da ake so daga bawa yayi da safe yayi da yamma inda yamma ne kawai sai ya canza Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak walakal hamdu wa laka shukru da yamma kenan aka ce to yayi ma Allah jinjina wadda Allah ya ya isa sai sai sai ya ƙara wasu abubuwan amma ya gode ma Allah da safe ya gode ma Allah tabaraka wataala da yamma kowa yau yayi duka saboda haka waɗannan su ake bukata daga cikin azkar ɗinka da safe ka yi wannan da yamma ka yi wannan wajen ambaton Allah ka ambaci Allah wajen godiya ka gode kenan saboda waɗannan godiya ana neman ta wurin mu babban abu ne kun san dai mun karanta nan har ma sai da muka zo muka ce akwai shugaban masu haƙuri akwai shugaban masu godiya wanda ibn al-qayyim yake cewa imanin nan ya tsaya ne akan abubuwa guda biyu kowane bangare dole sai da ɗaya shine as-sabr wa shukr aka zo muka ce to mu tantance wane ne yafi wani wane ne aka yi ta yi shekara nawa muna ta muna ta buga aka samu shugaban masu haƙuri aka samu shugaban masu godiya har aka kai ƙarshe bayan mun sha shekarun aka zo yanke da kanshi ya ce to dai yanzu an tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyu kamar fikafikan tsuntsu ne ba yadda za a yi da ɗaya ba ɗaya ba yadda za a yi da ɗaya sai da su dole sai an tafi tare da su to saboda haka godiyan nan tana daga cikin ginshikin abin da ake so mutum ya yi domin ita ce take sa ni'iman da aka samu a tsaida ma mutum ita a tsare mai ita sannan wanda bai samu ba kuma an zo rabo a haɗa da shi saboda haka waɗannan sukan tuno da wannan mutum sai gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ba zai ce shine ya cancanta ba shi yasa ya samu ai walakin na aksarahum sai dai da yawa daga cikin mutane la ya'lamuna ba su sani ba ai anna ma utuhu min malin wa sihatin wa afiya abinda aka ba su na dukiya ko na lafiya ko na abun nan huwa fitnatul lahum ai wannan an jarraba su ne laysa li ridallahi ta'ala anhum ba wai dan Allah ya zabe su ne ya yarda da su ba su kadai qad qala alladhina min qablihim waɗanda suka wuce gabaninsu sun faɗi wannan ai qala qawlatuhum min man kana qablahum wannan irin magana to wanda suka wuce gabanin sun faɗi wannan ai ka qarun kaman yanda qarun ya faɗi walam yalbathu ai an ukhizu ai fama agana anhum ma kanu yaksibun basu gushe ba aka damke su ku duba yadda Allah ya ba qaruna dukiya amma yace inna ma utitu ala ilmin indi yace an bashi ne saboda ilimin da yake da shi sai gashi ko an sa ƙasa ta shafe shi da dukiyar gaba ɗaya walladhina zalamu min ha'ula'i to waɗanda suka yi zalunci daga cikin waɗannan mutanen su ma sayusibuhum su ma irin wannan zai same su ai wallazina zalamu bishirki wanda suka yi zalunci na hanyar hada Allah da wani min haula'i ay min kuffari quraish daga cikin kafiran quraishawa khassatan sannan kuma daga kafiran duniya ma'amma gaba ɗaya su ma abin da ya samu waɗancan zai same su ai sayyi'atu ma kasabu muyagun abin da suka aikata zai same su ai kama asaba man qablahum ai kaman yanda ya samu waɗanda suka wuce gaban gabanin su wa qad asabahum qatun sab'a sini kuma ko haka akai sai da fari ya same su na shekara bakwai wa qutilu fi badarin sana kakkashe su a yakin badar mu kuma gashi ne yanzu muna ta ganin namu وما لهم وما هم بمعجزين kuma ba su gagara Allah ai fa'itina Allah ta'ala wala ghalibina lahu Allah in yaso jarabawa yaso ya dandana ma mutane azaba ba wanda ya isa gudu ya tsere ko kuma ya gagare Allah tabaraka wa ta'ala in kaga Allah ya kyale mutum shi yaso in kaga kana jin dadi Allah ne yaso in bai so ba yanzu yanzu nan zaka ga mai dariya ya koma yana kuka al'umuru biyadillah ya fito ko akwai na harcan ay asabahum su'u kasbihim wa qubhihi wa huwa ma amiluhu min sayyiati shirki wal ma'asi dalilin abun nan aka damke su da mummunan aikin da suka yi saboda sun yi mummunan aiki wanda yake abun ki wa huwa ma amiluhu sune abun da suka aikata min sayyiati shirki wal ma'asi na sabo sun aikata mummunan aiki shine sun yi shirka da sabo domin waɗannan sune mafi girman laifukan da bawa zai ma Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya saukar da azaba akan shi Allah ka tsare mu awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizq su yanzu ba su sani ba Allah tabaaraka wa ta'ala yana saki yana bada arziki yana yalwata shi ai aqalu tilkal maqala walam ya'lamu sun faɗi wannan magana ba su sani bane anna Allah yabsutu rizq Allah shike yalwata arziki ga wanda ya ga dama ai liman yasha'u wa yaqdir ya bada shi da yawa ga wanda ya ga dama ay yusi'uhu liman yasha'u imtihanan in ya ga dama ya yalwata shi da yawa ga wanda ya ga dama saboda jarabawa sannan bayan haka nan in ya ga dama wa yudayyiquhu ibtila'a sannan kuma sai ya matse ma wani shi ma duk jarabawa kai masu a ga wane ne zai yi hakuri inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun ga waɗannan abubuwa da ake karanta mana cikin waɗannan ayoyi fa akwai abubuwan lura sai dai ba kowa ke lura da su ba sai mumine Allah ka samu daga cikin su أي إن في ذلك المذكور من التوسعة امتهانا والتضييق ابتلاء لآيات أي علامات على قدرة الله وكمال تدبيره لأمور خلقه أولاً أبوه دا أكي مغانا سكين وطنن آيوي من التوسعة نا أيل وتعذكي امتحانا سبو دا جرباوا والتضييق سنن أماتي موسوبة أباسوبة وأن ابتلاء شكما سبو دا جرباوا kada mutum ya tsaya yana kallo yana cewa kai wannan abubuwa wane da ke rike da wuri kaza wane da muka ganshi ranan nan wuri kaza classmate dina ne a'a na girmai a makaranta ina yatu a university yazo ina ya wane ne duk wannan kana bata makanka lokaci ne kawai amma yanzu gashi nan ya fika ya aka yi dama a makarantar shi kanshi ma ba a ma san yadda aka yi ma ya samu zuwa admission ba wannan dai duk an gama ba da yanzu ya je ya gama admission din ta idan ya gama ya fito ba kawai ka sallama ma Allah kawai Allah ne abin duk wannan turancin da kake kawowa wanda kake gaya ma ba yadda zai ba iya sauko da wancan din ba iya kwacewa kai ne kake bata wa kanka lokaci in ka ga mutum sama da kai kai ta cewa wai classmate ɗinka ne ko a makaranta ma ka girme da shekara kaza ko ka girme da wani abu ba abun daga Allah ne wata rana muna tare da komanda komanda da nan naku sai aka yi abu har naji kunya mun je wani wuri mun haɗu sai kawai komanda ya zo sai wani soja shi kuma shi kuma sojan na san shi tuntuni na san tare muka taso shi ma yanzu ya zama soja shi kuma ya haɗu da komanda sai ya tsara ma komanda komanda suka yi dai abinsu sai komanda sai ya ce mashi wannan wannan wannan wannan malami na ne kaga malami na shi yake koya maka ya gabatar da ni yace malami na ne wannan sai yace wannan ai ai wannan ai kanan mu ne sai yace you very stupid ya fara zage sai ya fara ihun sojoji nace ah commander yace he is very kaman zai kai duka ce shi shi banzan mahaukacin ina ne nace mai ba nace ale shi commander ai shi ba shi rubuta shi shi ga wannan yace shi ina ruwan shi da wannan shi gaba na komanda ya tashi kamar zai kai duka na ce komanda ya yi haƙuri ka ƙyale shi ya ce ya ce a shi komanda ya gawai ga malaminsu so shi kuma ban isa ba komanda ya yi fushi kamar zai kai duka ya zazzage shi ya kokame aka yi ta zagin to ya zai ya ta zagin shi ya koma ya haka yana ta sorry sa yana zagi sosai zagi komanda ya ji haushi kamar zai kai duka da hannu ya ce bai kai ƙyale shi komanda ya ce malam ai ba a haka ai ba haka bane ai ba a haka ai ko shi ya haiho ka tunda dai Allah ya ɗaukaka ka har na gabatar na ce mai gashi na ce wannan ka kyale shi kawai ba komi a rubuta shi to kaji to kaga wannan da ba ma gabana bane aka faɗi sai ya ce karatun ma ƙarya ne yana ma ya ce ya ce karatun ma ƙarya ne tare muka taso ba wani karatun da aka yi ƙarya kawai ake muku amrun mumkin so mutane haka suke ɗabi'atan to amma komanda yayi fushi sosai sai ta bashi hakuri sai ni na koma ni da aka yanzu ne na riƙe kwafan da yana ta bashi haƙuri ya ce kawai tafiya ba shi wuri ba shi bai gaba ɗaya gaiso mata shi bai so ya ce ya za a yi ya za a yi in ce maka ga malaminmu gurin shi muke karatu shi yake mana kaza in gabatar da shi in ma ba ka yin wani abu sai kai shiru amma menene na ka ce wai ko shi ya haihu in ma shi ya in ma ni jikan shi ne ma shi ina ruwan shi ya ta faɗa to haka ɗabi'a mutane suke kakka damu da wannan abin nan ɗaukaka ta Allah ce Allah in ya ga dama sai ɗaga mutum in ya ga dama shi ya sa aka yi akwai maman shugaban ƙasa ma akwai baban shi ko ba su raye su suka haihuwa shi ba kuma haka su ba su kai wurin ba in ka tafi ka ga garin wasu inda ya taso kaga inda Allah ya ɗauko shi ya kai shi shine shugaban ƙasa sai ka ƙara imani kai ba tunanin ya aka ya je wurin za ka riƙa yi ba ai ba hannunka abin yake ba kawai kai tunani ka ce Allah shine mai iko to koma ina ka je ko maka ka samu ka tafi maka in ka tuno da 'yan Najeriya yawansu amma Allah ya ɗauko ka daga cikinsu aka haɗa ku da wasu ƙasashe ga kunan daban-daban an ɗauko wasu daga can an ɗauko wasu daga can ko ka haɗe nan wannan zai ƙara sa maka ka gane cewa Allah yana sane da kowa to ko rashin lafiya ka yi idan ka ji ka dan mutum bai gane yana yana abun nan ba sai in yayi rashin lafiya in ka yi rashin lafiya da wannan za ka ƙara tunowa ka ce kasan Allah na sane da kai tun da aka zaɓo ka yau aka saka ma wani ciwo aka ce an aiko shi ya zo ya taɓa ka kuma radda aka ga dama kuma sai kuma a ce ya rabu da kai sai kuma ka ga ka fito da ka yi kwana bakai kwana kwance sai an kwantar da kai sai an tasar da kai yau kuma sai ka a ganka kofar gida ka fito wannan ya kamata ya ƙara wa mutum imani ne ka gane duk yawan nan ana sane da kai ana yin abin da ya shafe ka khasa ba a taba wasu ba kuma kai an taba ka kuma radda aka so a baka lafiyan a ƙara tahowa yadda ya taba ka khasa a same ka a baka sauki khasa to ba wannan ba ma kuna cikin jama'a da yawa a zuwa ɗauki guda ɗaya a ce shi ya mutu ku kuma kuna nan bai nuna ana sane da kowa ba wannan shine zai ƙara mutum sanin Allah tabaraka wa ta'ala kasancewa kowane abu Allah na sane da shi duk abin da ka gani to ma kai kenan dan adam ma da ka faɗi darajarka aka kalli fa itaciya da take yaya ta ganye ta bushe ganyen nan fa ba zai bushe ya tsinke daga itaciyar nan ya faɗo ƙasa ba face Allah ya sani Allah ya san ganyen nan ya tsinke ya faɗo idan wani ɗanta ya nuna aka tsinke shi ya faɗo ƙasa wani ya zo ya ɗauka ya ci an san ɗan nan ya nuna ya tsinke ya faɗo kuma an san wata halittar da ta zo kuma ta ɗauka ita kuma ta ci abinci hasali ma akwai wadda ba ta iya tsinko shi daga sama yanzu da aka yi yannu nan aka tsinko shi ya faɗo ƙasa ne don ita ta ci aka tsinko shi ya faɗo ƙasa duk ana wannan hidiman a lokacin da kuma jariri a cikin mamansa ma ana masa hidima kiyashi a cikin daji a ƙarƙashin dutse ana masa ana masa hidima kiyashi a cikin kwamre ana masa hidima an san kwamre me kwamre musa ba ka sani ba to malam sani ka farfado ga ya mai kwamre to tun da ka tashi ya mutu to akwai kututture ma wanda za a zo akwai gungume wanda shi an ma datse shi ya daɗe akwai gungumen da wani a ƙauye shi ma haka ya taso ya gan shi a ƙofar gida an yi wani zagaye da shi ana sallah wurin to wannan gungumen radda mai gidan ya tafi aka ƙare aka zo wata rana aka faskara shi zaka ga wasu halitta a ciki suna ta rayuwa ba kasan tun shekarun da suke ba kuma ga sunan bulbul sun koshi sun yi jaja gwadin kyau ba shi ba haɗe yake a sama ba shi ba amma cikin nan wurin suka rayu nan aka halitta su suka to daga nan fa to haka Allah shine mai abu shine mai komai da kowa ba haka waɗannan su ne abun nan din saboda haka mutum ya san waɗannan sai sai abun nan ba dan Borno mai lallabowa ina kallon kike duk jiya ma haka nagan kana lallabowa daga yake na cin ka zo latti yau ma ka lallabo ka shigo ai ina ganin ka kada ji ban kira ka ba ka ce ba ina kallon ka ban son ne in tono tono tono ai ina gani ba sai ka leko ka lallabo eh na ce in kana zuwa latti zaka rika bada buhun zubinci saboda haka in yazo sai ya leko daga nan sai ya lallabo ya shigo eh jiya da jiya da yau haka yi ina gani to saboda haka shine nan ba tambaye shi komrewa to ay wasi'uhu sai yalwata masa imtihanan wa yudayyiquhu ibtila'an wannan akwai da abun abun nan bane in an yalwata ko an matse la ayatin ay alamatin ala qudratillah akwai alamomi da ke nuna cikakken ikon Allah wa kamali tadbirihi li umuri khalqihi da kuma cikakken yanda yake sarrafa al'amuran halittarsa yayi abun sa yadda yake so ma'anar ayat ma'anan waɗannan ayoyi ma zalar siyaƙo har yanzu jerin magana bai gushe ba fi bayani hiratul mushriki ana yi mana bayani akan ɗimuwar da mushrikai suka shiga mushrikai a ɗimauce suke ba su san inda za su bi ba wa fasadi qulubihim da kuma lalacewa zukatansu su mushrikai suna nan a ruɗe suna cikin ɗimuwa tunda duk wanda ya saki Allah kawai ya koma cikin ɗimuwa yana nan cikin shirme sai ran da ya dawo komin wayen shi kuma in dai ba Allah ya rike ba wallahi cikin dimuwa ke yawo wa fasadi qulubihim da yanda zukatan suka lalace natijata kufrihim wa jahlihim wannan sakamakon abu biyu wannan shike sawa duk wanda ya shiga cikin dimuwa ya rude ya kasa gane Allah tabaraka wa ta'ala sakamakon abu biyu ya haifar da shi jahilci da kafirci idan mutum yana da kafirci kuma yana da jahilci ba radda za a yi hankali yana nan dabbobi ma sun fi shi wayo dabbobi sun fi shi hankali domin wanda bai da zuciyar da zai tunani da ita bai da kunnen da zai ji da shi ko kuma idan da zai ga gaskiya da shi to yafi dabba bacewa walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins mun yi wutar jahannama halitta nata an bata an mata shuka an bata da yawa daga cikin aljanu da mutane lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba su fahimtar komi da zukatan nan walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanu amma idanun nan ba sa ganin gaskiya walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa ji aka ce ulaika kal an'ami waɗannan kaman dabbobi suke balhum adal yace kai sun mafi dabbobi bata saboda haka abun nan ne wani wurin da aka faɗi kafiran da kafircin su aka ce ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara kai ka ce jakunan daji ne jakin daji ya fi na gida wauta to su waɗancan kamar jakunan daji ne wanda suka gudo kuma daga zaki zaki ya firgita su a daji suka rude to haka masu kafirci suke to da haka shi yasa natijatu kufrihim wa jahlihim fa qawluhu ta'ala fa idza massal insana durrun da'ana idan kunci ya samu mutum sai ya kira mu ay yani dhalikal kafiru alladhi idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat nafsuhu shi dai wannan kafirin wanda in aka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala sai ran shi girgiza ya ji ba daɗi wa idza dhukira al-awthanu idan aka kira gumaka ka surra wa fariha sai ya ji dadi wastabshara ya murna hadha al-insanu idza massahu durrun min maradin aw ghayrihi shi wannan mutum idan wani abu ya same shi na rashin lafiya ko kunci mimma yadarru yadurru wala yasurru na abinda zai sa mutum ya zama kunci ya samu damuwa baya sa farin ciki da'a rabbahu munibai ilaihi sai ya kira ubangiji yana komawa zuwa gare shi walam yushrik ma'ahu fi hadhihi al-hal ahadan ba zai hada kowa da Allah ba a daidai wannan halin la ilmihi anna al-awthana la takshifu durra saboda yana sana cewa gumaka ba sa maganin komai ƙarya yake yi wala tuti khairan ba sa bada wani alkhairi wa idha khawwalahu Allah ta'ala ni'matan min fadlihi amma idan Allah ya canza masa wannan ya ba sa wata ni'ima daga falalarsa ai ibtala aw ibtila allahu saboda jarabawa qala inna ma utitu alladhi ai utitu alladhi utitu an bani abin da aka bani dinnan ne ala ilmin min Allah bi anni ahlul lidhalika saboda Allah ya san ni dama na cancanci ne ai man shi yasa yayi man ba wani alfarma bane aka yi man fa akadzabahu ai wannan la fa ukadzib fa akadzabahu Allah ta'ala fa akadzabahu Allah ne fa akadzabahu Allah ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaryata shi fa qala bal hiya fitnatun wannan jarabawa ne walakinna aktsarahum ay ay aksaril mushrikin sai dai da yawa daga cikin mushrikai la ya'lamuna anna Allah ta'ala idza atahum inma atahum liyaftinahum ba su san cewa Allah tabaaraka wa ta'ala in ya ba su wani matsayi ko ya ba su wani abu ya ba su dan ya jarraba su bane la li mahab la li hubbihi lahum ba dan yana san su ba wala ridan anhum ba wai ya yarda da su bane ina fata an gane akwai na har nabi da na uku na nabi fi hadhihi al-aya bayanu haqiqa a cikin wannan ayan akwai bayanin wani abu wanda yake tabbas وهي أن كفار قريش شيني كافران قريشا وكانوا يؤمنون بالله ربا سنيد الله شيني ييسو شيني محل جنسو وهم أفضل من كفار الفلاسفة أي وأن سودا بلا شفاكو أي وأن الشيوعيين سودا كوأن سوني sun fi waɗancan waɗanda suke watsatsu waɗancan kafirai na abin nan ɗin da suke na 'yan gurguzu waɗanda suke 'yan shu'iyu na shine ake ce masu su nake nema ɗazu alladhina la yu'minuna billahi wanda basu yadda nan fa ba shi'a bane ba shi'iyina ba shi'iyuna daban shi'iyina daban kuma wannan shi'iyina ne su waɗannan su ne 'yan gurguzu waɗanda su basu ma yadda da Allah ba tabaraka wa ta'ala duk abin da aka yi magana cewa suke neca ce la yu'minuna billahi ta'ala basu yadda da Allah ba su kwata kwata kama anna kufara quraish ahsanu halan min ba'di juhalil muslimin al-yawm kuji kamar yanda yake waɗancan kafiran na dacan sun fi kyawun hali akan da yawa ga wajen jahilan wasu daga cikin musulmai na yau idh yakhlisuna du'a lillahi fi shidda domin su waɗancan idan suka je suka ji tsanani sukan tsarkake ibada tsantsa zuwa ga Allah wajuhalul muslimina ay yushrikuna fi rakha'i wa shidda sai jahilai su kuma daga cikin wasu waɗanda suke su musulmai ne kuma amma saboda jahilcin su ya fitar da su ba daga ka'idan musuluncin ba su sani ba za ka koma suna shirka da Allah suna haɗa Allah lokacin da suke cikin walwala da sadda suke cikin tsanani ko ina shirka suke yi saboda haka sun zo sun ji daɗi su shirka sun shiga wahala ma su shirka ma'an wa zalika bi du'aihimul awliya wal amwat saboda da yawa zaka gansu in sun shiga cikin matsatsi in suna lafiya lau su rika kiran waliyai shirka in sun shiga cikin matsatsi kuma su fara kiran matattu kaga shirka ita ma har nan sai da na gani wani wuri an nuno wasu kabari wai wani yana yana comment a ƙasa yace waɗannan kaburrukan masu su waliyai ne ba wani wanda yake da bukata da zai zo gaban kabarin nan ya kwanta ga wurin an gyara tsaf mutane na zuwa wurin na kwanta na kwanciya wai suna roƙon wai a biya masu bukata kuma shi mai kabarin ya yadda ya zo nan aka waro shi daga gida daga iyalan shi ya zo nan wurin in shi zai iya muku maganin duk abin da kuke so in ba hauka ba ya aka ya bari aka ciro shi daga gida inda yana shan AC yana shan yana morewa yana jin daɗi aka kawo shi bayan gari aka aje nan wannan gyaran ma da aka yi ku kuka mai ba shi yayi da kanshi ba aka zo aka gyara wurin aka sa tiles aka sa interlocks aka sa wani abu sai mutane su su kwanta a wurin wai duk wanda ya zo nan wurin duk bukatar shi za ta biya wurin mai kabarin nan to shi mai kabarin me yasa ya bari ya zo makabarta in haka ne ko ko ita tafi gidan shi in ba hauka ba kuma a nan ƙasan in ana ta yaɗa ma mutane ga in wurin biyan bukata wai har suna wurin yake da shi sun kai baka ma isa ba baka isa ka je wurin ba an ware shi kawai sai wanda suka isa suke zuwa wurin suna roƙon wanda suke kabari malam mutane suna karkace abun nan ko kuma mu zo a ce ga wata waliya ko diyar wali saboda haka mutane zo su yi ƙwaryar molo su kawo kansu sai ta shafawa wai kayan su ya makale wai ta abun nan sai mutum ya zo da ƙwaryar molo ya zo ya bada idan Allah sai yi da an rike man kaya a port an rike man da Allah sai ta je shafa mai kai ta ce je ka kawai an sako su sai kuma gobe je ya dawo ba a sako bai ƙara dawowa to batan basira ne ba a ce a roƙi wani ba kaddara ba waɗannan waliyan ne suna da girma to ai su ma so suke yi su ma suna nema wurin Allah ne kuma abun nan ne ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai aka ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne me yasa suka imani to me yasa saboda su ma suna tsoro so haka su ma suna neman su samu matsayin ne kai ma je ka nema wurin Allah inda aka ba su matsayin kai ma ka je wurin ka nemo ba kai zaka roƙe su ba su ma ta kansu suke yi in ma sun mutu yanzu su wanda ya fi alkhairi wurinsu wanda zai tuna su ya masu adda ba ya roƙa a wurinsu ba saboda haka sai su koma suna yin wannan saboda haka abu ya lalace ai fi shiddati ai sai su koma suna roƙonsu wa zalika bid'a'i bid'a'ihim awli bid'a'ihim awliya wal amwat wal istighathati bihim fi kulli halin suna neman su masu agaji a kowane hali suka shiga kuma wannan kuskure ne ba a yi roƙon kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma illa sai dai dan adam ga ka gashi abin da zai iya taimakon ka akai kace mai taimakon shi ko su sahabbai su da suka kai wani matsayi ma ba sa roƙon Adam ko abin da zai iya ne ba sa roƙon shi to da haka za su zo su ce mutum baya cewa ko abin shi ya faɗi ya ce wani ya miƙo masa ya ɗauka ya miƙo masa ma ba zai tambaye shi ba to abin nan gashi nan والدليل على ذلك أن ذلك العطاء للمشركين فتنة wannan kyautar da aka yi ma mushrikai fitina ce aka yi masu la ghair wannan la ghair ay anna qawlatahum hadhihi qad qalaha alladhina min qablihim kuma sannan wannan maganan da suke faɗi waɗanda suke wuce gabanin su ma sun faɗe ta ka qarun wa ghayruhu kaman qarun wa ghayrihi da waninsa falam yalbathu hatta akhazahum Allah bi dhunubihim ba abasu ba har Allah ya damke su da zunuban su wa ma aghna anhum ma kanu yaksibun abinda suke aikatawa bai masu komai ba ai min amwali ta'ila na wannan dukiya da aka ba su ta fita hankali ba ta rage masu komai ba qala ta'ala fa asabahum sayyi'atu ma kasabu aka kama su abin mugun aikin da suka aikata yasa aka kama su falam yu'khadhu biduni dhanbin ba kama su ba wai sun yi zunubi ba sai da suka yi laifi bal ukhidhu bi dhunubihim an kama su da zunuban su ne wa huwa qawluhu ta'ala shine magana Allah tabaaraka wa ta'ala da aka ce asabahum sayyi'atu ma kasabu mummunan aikin da suka aikata dalilin shi aka kama su wa qawluhu ta'ala wallazina zalamu min haula waɗanda suka yi zalunci ma daga cikin mutane amin kufaru quraish daga cikin kafiran quraishawa su ma sayusibuhum aidan sayyi'atu ma kasabu min ash-shirki wal inadi waz zulmi to su ma irin wannan abin zai kama su sakamakon abin da suka aikata na shirka da taurin kai da zalunci wa ma hum bimu'jizina lillah kuma sannan bayuwa su kuce ma Allah in an zo kama su ba inda za su gudu su tsere ai fa'itinahu ba za su tsere ma Allah ba abadan wa kaifa wa qad asabahum qatu ai wannan qahatu sab'i sinin mi ya ma za a yi su kuce ai da aka fara ɗanɗana masu ai sai da aka yi masu fari har na shekara bakwai wa qutilu wa usiru aya fi badarin wal fath aka kama su aka kakkashe wasu a yakin badar da kuma lokacin fatahun makka da aka yi akwai na harshe ma nan akwai nan ba na uku da ma qala ba'dhum ala ilmin aya bi wujuhil kasbi wai saboda ya iya sana'o'i ya san wasu sana'o'i shi sai yasa yake samu wa turqi tanmiyatil mali da hanyoyin da ake ƙara dukiya yadda ake yi wa takfirihi da yadda ake yawaitawa hatta la yahmadillah hatta yadda ba zai gode ma Allah ba shi so shi ce yana da nashi wala yashkuruhu wa kuma baya gode ma Allah wala munafata baina hadha wama fi tafsiri babu wani karo akwai abin da muka faɗi nan da wanda ke cikin tafsiri id ba'duhum yaqulu hadha wa ba'duhum yaqulu dhaka domin wani yana faɗin wannan ne yace wannan an yi man ne dan kaza wannan yace shi ma an mai dan kaza nan ba na hudu ay jaza'u sayyi'ati kasbihim za a saka masu gwargwadon aikin su ne asabahum sayyi'atu ba kasabu to sakamakon kenan ake nufi mina shirki wa sharri wal fasad saboda sun shahara wajen shirka da sharri da banna saboda haka Allah ya kama su da wannan Allah ka tsare mu wa qauluhu ta'ala aw lam ya'lamu shin wai waɗannan mutanen ba su sani bane anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah tabaaraka wa ta'ala shine ke yalwata arziki ga wanda ya ga dama kuma ya matse shi ga wanda ya ga dama ay aqalu maqalatahum tilka suna faɗin wannan maganan da suke faɗi ne wa lam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha ba su sani ba Allah tabaraka wa ta'ala yana shimfida arziki ne ga wanda ya ga dama imtihanan lahu an saboda jarabawa a yashkur am yakfur zai gode ko zai kafirce wa yaqdiru ala ay yudayyiq kuma sannan yana matse shi shi ma ala man yasha ibtila'an lahu wanda ya ga dama shi ma saboda jarabawa ayasbiru am yaddajir wannan zai zai hakuri ko ko zai kasa hakuri ya kasa daurewa ويسخط يفشي ولم يكن بسطه الرزق حبا اي في المبسوط له dan haka idan Allah ya shimfida mutum arziki ba shi ne alaman yana son mutum ba watadayyiq watadayyiq ay kurhan lil mudayyiq alai ko kuma in ya matsa arzikin a ce saboda bai san wanda ya matse masa ne wa innamal bastu katadayyiq li hikmati tarbiyyati wat tadbiri wannan gaba daya idan aka shimfida mutum aka buda masa dewa ko aka matse duka wannan an yi shi ne don wata hikima ta tarbiyya da kuma tsara al'amura ana nuna ma mutum yadda za a tsara walakin nal kafiri na la ya'lamu na hada sai dai kafirai ba su san wannan magana ba fajahaluhum bil hikami ay ja'alahum yaquluna al batil saboda haka zaman ba su san hikimar da ta sa Allah yake yin waɗannan abubuwa ba shi yasa suke faɗin magana wanda ba daidai ba wa ya taqidunahu kuma sannan su yadda da shi su ce haka yake ammal mu'minuna amma mu'minai masu tunani waɗanda su kam suna da ilimi wala yaquluna maqalatahum su kam ba sa faɗin magana irin ta kafirai suna gode ma Allah duk abin da suka samu su ce masha Allah wala haula wala quwwata illa billah ko masha Allah wa ma sha'a fa'ala saboda haka kullun sun yadda idan suka ga ni'ima kuma an ba su su gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ce hadha min fadli rabbi wannan daga fallalan ubangiji na ne ko masha Allah la quwwata illa billah wannan shine sallama ma Allah tabaaraka wa ta'ala mutum bai sallama ma wayen shi ba su ba sa fadin magana irin ta kafirai li ilmihim wa nuri qalbihim qulubihim saboda suna da ilimi kuma akwai haske a cikin zukatansu suna gani walidha ay hum yajhaduna al-ayat saboda haka su wadancan suke musun ayoyi a irin wannan fi mithli hadha tadbir wadihatan ay dalla ala ilmi Allah wa hikmatihi wa qudratihi wa yazdaduna imanan ay wa nuran wa basira amma nan wurin ya kamata a ce la ne ya naku yace bali hada fali ko hum eh la yajiduna ko saboda haka saboda haka su suke suke abun nan ba saboda haka fali da fali da hum eh yajiduna al-ayati fi mithli hada wato hada tadbir wadihatan saboda haka su mu'minai yajiduna wanda muke faɗi nan ba waɗancan ba su ba an ce su ba haka suke ba su ammal mu'minuna fala yaquluna maqalatahum su ba sa faɗin magana irin ta kafirai saboda me li ilmihim saboda suna da ilimi wa nuri qulubihim da hasken da ke zukatansu falidha saboda haka ne hum yajiduna al-ayati fi mithli hadha tadbir wadiha saboda haka suke ganin ayoyi duk a irin waɗannan maganganun da aka yi aka gaya masu tunda su mumine ne sai su gansu a fili suke suna bayyana a fili dalatan ala ilmillah kuma su ga ayoyin suna nuni saboda suna da ilimi suna da haske a zukatansu sai su ga ayoyin nan suna nuni ne akan Allah yana sane da komi wa hikmatihi da kuma hikiman Allah tabaraka wa ta'ala akan komi wa qudratihi kuma cewa yana yin komi da ikonsa fa yazdaduna imanan wa nuran wa basiratan sai wannan ya ƙara masu imani da haske da basira su mumine Allah ka samu cikin su akwai na harnan namba na biyar al-istifhamu nan inkari wannan tambayan da aka yi magana nan namba na biyar awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir da aka yi maganan nan istifhami ne inkari ana masu faɗa ne yanzu su bai kamata su san wannan ba a yankiru ta'ala alaihim intifa'a ilmihim Allah yana kore maganar ilimin su bidhalika li'annahum ay tasabbabu fi intifa'il ilm domin sun sabbaba cewa an kore ilimin an ce ba su sani ba walidha tadammana al-istibham tawbihan lahum dan haka wannan zargi ne ana su ba su san haka bane alaman ya kamata inda suna da hankali su sani ya fito ko hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi da aka karanta masu albarka na farko shine bayanu tanaqudi ahli al-kufri wal jahli wad dalal fi kulli hayatihim لأنهم يعيشون على ظلمة الجهل والكفر bayani akan tubka da warwara akwai manya-manyan tubka da warwara na masu kafirci wanda yake kan kafirci ko yake kan jahilci ko yake kan bata to kullun za a gaishe yana tubka da warwara ne yau baya nan gobe baya can gobe baya can gobe baya can fi hayatihim ay fi kulli hayatihim a dukkan rayuwarsu haka suke tubka da warwara saboda me da annahum ya'ishuna ala zulmatil jahli domin su suna rayuwa ne akan duhun jahilci wal kufri da kuma duhun kafirci Allah ka tsare mu duk wanda ko ke rayuwa akan duhun jahilci da duhun kafirci to kakai tunanin zai wani abu in kaga an an abun nan ne yayi daidai to kawai musadafa ce in kaga wani abu ya fado inda yake daidai musadafa ce coincidence nake nufi kawai ya fado ne amma shi ma bai ba sai inda aka yi abun ya zama daidai ba ba a tunani mai kyau ba a tsammanin tunani mai kyau ga wanda yake kan kafirci ko akan wanda yake jahilci duk abin da ya bil musadafa ne kawai abin da ya faɗo ne ya dace kawai ya fito ko abu na biyu taqriru ma min musibatin illa bi dhanbin jaliyun aw khafiyun kabirun aw saghir aka ce babu wata musiba da za ta samu mutane ba ce akwai laifin da suka yi ko dai laifin ne ya zama a fili yake ko a ɓoye yake ko babba ne ko ƙarami duk abin da ya samu mutane wa ma asabakum wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir wa mun musiba babu wata musiba da za ta samu mutane face akwai abin da hannunsu da hannunsu hannunsu suka ja wannan musiba wa ya'fu an kathir Allah yana ma kau da kai akan abu da yawa saboda haka abun nan ne saboda haka in an ga wata musiba ta zo kawai koma wurin Allah ya ta tuba a istighfari babu yadda za a yi mutum ya samu wani babban abu kamar koma zuwa ga Allah musamman irin waɗannan kwanakin wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wane ne azumin shi yafi kowa shine aka ce wanda yana azumin kuma ya yawaita ambaton Allah idan kana yawan ambaton Allah kuma kana azumi ga yawan ambaton Allah ga istighfari kana yawan istighfari kana tuba to ba wanda ya kai ka azumi azumin ka yafi na kowa amma mutum yana azumi kawai yana ta shirme yana ta surutai babu wani maganar istighfari ko tuba ko wani abu to in ma dai azumin yayi amma dai na kasashe ne saboda haka yana da matukar muhimmanci mutum ya rika yawan ambaton Allah cikin waɗannan kwanaki khasatan kuma koma bajan su ma ai ambaton Allah ba wasa bane ku duba mutum ya mutu shi da abokin shi Abu Musa al-Ash'ari da shi da Salman al-Farisi suka yi majuna magana cewa in mun mutu ɗayan mu wanda ya riga mutuwa ya zo ya ba wani labari a rufe muri ɗaya wasiyar su kenan sannan ɗaya ya zo ya ba ɗaya labari ɗaya da ya dawo yana gaya ma ɗayan ya ce ba da ya je lahira ba abin da ya gani wanda yake ɗaga mutum kamar yawan ambaton Allah mutum ya yawaita istighfari yana ambaton Allah ba karamin abu bane da aka yi magana cewa cikin waɗannan kwanakin mutum ya yawaita karatun Qur'ani ya yawaita ciyarwa da sadakoki to abin da ya biyo baya kuma mutum ya yawaita cewa subhanallah والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أستغفر الله وأتوب إليه mutum ya yawaita irin waɗannan ya yawaita ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ku diba faran nan nan har magana muka annabi nuhu alaihi salatu wassalam da zai bar duniya ya kira ɗansa ya ce zan maka wasiya akan abubuwa guda biyu da zaka rika aikatawa guda biyu kuma kada ka yi su wannan zai sa ka zauna lafiya a duniya ka gama lafiya ya ce kada ka bari harshen ka ya bushe game da ambaton Allah ka yawaita cewa la ilaha illallah ya ce kaga la ilaha illallah da za a ɗauki duk abin da ke sama da ƙasa a sa a ma'auni a ɗauke ta a sa a wani ma'auni sai tarin da yayi saboda ka yawaita faɗin la ilaha illallah sannan ka yawaita cewa subhanallahi wa bihamdihi ya ce wannan shine tasbihin da duk halittu wanda ba su da baki ba a jin tasbihin su irin wannan tasbihin suke kuma da wannan tasbihin ne Allah yake ciyar da bayansa yake azurta su in kana so ka samu arziki ka samu wadata ka samu walwala ka yawaita tasbihi ka yawaita ambaton Allah ka sha mamaki amma ba a yi sai kuka mutum ya koma wurin wani ya ta kuka mutane ba su iya zama cikin masallaci mutum ya addu'a ya nafila ya roki Allah ya kai kuka wurin Allah ya ci minti goma amma yana iya zuwa ya rika jiran wani awa goma yana jira bai gan shi ba kuma bai damu ba wannan asara ce rashin tunani ne ko kuma mutum a zo masallaci a sallame daga sallah maimakon ya tsaya ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zambur ya tashi ya ce jama'a ba abin da zan ci na rasa wani ma ko sallar bai ba to ka gaya min sai a tashi a baka naira biyar biyar cikin nan ba ta yi ma komi ba da zama kai wurin ka roƙi Allah in ka gana Allah ya ga dama kana gamawa kai addu'ar sai ya turo wanda zai baka abin da sai ka ci kai kwana bakwai ba gama cinyewa ba ma amma mutum ya yi zambur kawai ya tashi wai shi sauri yake kada mutanen su su fita shi bai yi ba to wani ma in ya zo sai ya ƙi yin sallar ku diba yadda wasu almajiran ke bin masallatai na juma'a ba sa ma sallah masallatan sai su je wannan masallacin ana sallamewa sai su tare bashin su hausa tafi wani masallacin ba su yi sallar juma'a ba dama nan latti suka zo sai da suka je wani masallacin tukun suka yi bara can aka tashi suka hawo mashin su su su gama yawon su har la'asar tai su ba su yi sallah ko ɗaya ba suna yawo amma suna bara saboda toshewar basira to balle mata su su tafi masallacin a je a yi sallan su ba su sallan suna tsaye nan wurin suna ta ce an basu da marayu an basu da wane ne ko nawa aka ba su kuma juma mai zuwa za su dawo za su ƙara dawowa wurin ce har yanzu marayun da yana nan sana'a ta zama sana'a wanda aka su koma wanda ya koma ya bar Allah ya koma ya ta kuka wurin wani ko yana samun har ya gama rayuwar shi yana nan yana kuka a wurin wannan nan ba ranan da zai samu yanci shi a yanta shi ya zama mutum mai zaman kanshi ta shan wahala a banza na uku shine bayanu akwai na harko ay shahiduhu qawluhu ta'ala wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk wani abu da ya same ku na wata musiba to da abin da hannuwanku ne suka aikata al-aya min ash-shura wannan aya tana nan gaba ma za mu tada ita cikin suratul shura wa qawluhu ay sallallahu alaihi wa sallam da kuma maganar manzon Allah da yace wallazi nafsu muhammadun biyadi ina rantsuwa da wanda wato ran annabi Muhammad alaihi abdul salatu wa taslim yake hannunsa hannunsa ma min khadashi udin babu wani icce da zai karci mutum idan ka zo wucewa wani dan icce ya karce ka shine khadash idan wani icce ya dan karce ka ka zo ka shiga wani wuri sai wani dan icce ya karce ka wala ikhtilaj irqin ko wata jijiya ka ji ta ne maka ciwo ka ji wala atharati qadamin ko mutum ya tuntube da kafar shi yana tafiya sai ya tuntube bugi wani dutse illa bi dhanbin face akwai laifin da mutum yayi ma Allah wa ma yafu anhu akthar abinda Allah yake rangwame yafi yawa saboda haka idan ka ji kai tuntube akwai abin da kai idan ka ji ka taka kaya akwai abin da kai idan ka ji wani icce ya karce ka akwai abin da kai wani lokaci a cikin daki ma sai ka karce ka zo zaka shiga bayi ko wani wuri sai wani abu ya karce ka wataƙila har sai ya yaga ma sabuwar riga akwai abin da muka yi kawai mu kamata ya mutum ya istighfari wataƙila yau tuntuni ma kuma ko kuma ana so a taimaki mutum wataƙila yau tun da safe baka ambaci Allah inda ka ji a jikinka ba sai da aka karce ka ko kai tuntube sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to tun yau da baka faɗi ba to yanzu sai ana so ka ce sai aka tabo ka saboda in ka faɗi aka kuma ka samu daraja ba yadda za a yi wani abu ya taba ka face da hikima shi yasa su da can magabata in mutum ya zo ya hau dokinsa sai ya ji yau dokin na tutsu ba zuzula mai bulala yake a tayi ba sai ya ce ya san dalili sai ya sauko ya ce astaghfirullah wa atubu ilaihi akwai abin da nema Allah da yasa kai tutu kai ma yanzu in kaje ka ban motar ka lafiya lau ka sa makulli kaje tayi taki tashi kai istighfari dama ka saba ma sadda duk zaka sa mata makullin nan ka burka ta ka saba da cewa bismillah idan ka ji bata yi ba kai istighfari sannan ka nemi dalilin akwai abin da yasa akwai hikimar da ta sa aka tsaida ka yanzu ko dai ana so ka koma wurin Allah ko ana so a karbi tubarka yanzu zaka yi istighfari ko ana so ta zama maka wata izna ba a yin abu haka nan duk abin da Allah ya yi ma bawansa akwai hikima shine nan kun ji ko abu ya karce ka ko abu ne ya karce wata rana zaka ga wani wurin ka san da shi amma sai ka zo shiga kawai sai bango ya karce ka haka ga wurin yayi jini ka karce akwai dalili akwai abin da ake so a yi ma to zaka babu yadda za a yi mutum ya wannan sai da akwai wani dalili saboda haka warawa ibnu abi hatim qala لما نزلت هذه الآية قال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da wannan aya ta sauka manzo Allah sai faɗi wannan magana abu na uku bayanu anna bastar rizqi wa tadyiqihi wato yalwata arziki ko mahatse shi fil jama'a fil af'al al afradi ga mutun ɗaiɗaikun mutane aw al jama'ati ko jama'a la ya'udu ila hubbillahi lil abdi aw kurhihi lahu ba shine zai nuna ce Allah yana son bawa ko bai son shi ba wa inna ma ya'udu li sunnati tarbiyatil ilahiyya ana maida shi ne kawai a tsari irin na tsari na tarbiyya ta Allah tabaraka wa ta'ala wa hikamat tadbiri li shu'unil khalqi da kuma hukumut tadbiri da kuma hukuncin yadda ake tsara al'amura ga tsarin halittu abu na hudu ahlul imani humul ladina yantafi'una bil ayati wad dalail su masu imani su ne wanda suke amfanuwa da ayoyi duk wa'azin da aka yi ko yanzu nan duk abin da aka karanta nan waɗanda Allah ya ba su imani suke jin sun gane suke jin sun ji wani abin da ya kamata su amfana da shi wanda Allah bai so shi ba duk abin da za a faɗi baya dan tare baya tare da abin li'annahum ahya domin su masu imani su ne rayayyu yubsiruna suna gani wa yaqiluna kuma suna da hankali amma ahlul kufri amma kaga wanda suke kan kafirci wanda ba su da imani fahum amwat su kan matattu ne la yarawna al-ayat ba sa ganin ayoyi wala yaqilunaha ba sa hankaltuwa ko an kwana gaya masu ba sa ganewa Allah ka tsare mu Allah ka samu daga cikin masu imani nabiyar tahdidullahi ta'ala lizzalimin akwai gargadi mai karfi wanda Allah ya yi azzalumai wa wa'iduhu ashadid da kuma kyacewa na azaba da ya mai tsanani bi annahu sayusibuhum cewa lalle masu yin wannan laifuka abin da ya samu wadancan zai same su kama asaba ghairahum kamar yadda wasunsu ya same wasunsu ya same su jaza'a zulmihim wa kasbihimul fasid sakamakon zaluncin su da aikace aikacen da suka yi na batanci waɗanda suka yi marasa kyau Allah ka tsare mu wannan tafi bi hala wa iyyakum barakallahu fikum سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وصلاتهم وركوعهم وتلاواتهم على على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اوقظنا لتدارك بقايا رمضان اللهم اجعلنا في من قبلت صيامهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله